أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha biyar ga wata na shidda hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa 28 ga wata na fari miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala yau za mu yi darasi na 31 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha mimana hukumce-hukumce na abin da ya shahi binne mutumin da ya rasu ko kuma abin da yake da alaka da gawa wa bida'uha sannan kuma da irin bid'o'in da aka kimsa a wannan bangare yau za mu tashi matsala ta 71 haka ne ku? maliki cewa ta juzu salatu alal janazati fil masjid ya halatta a yi sallah ga mutumin da ya mutu a cikin masallaci li hadisi aisha radiyallahu anha qalat dalili akan wannan magana hadisin ummuna aisha Allah ƙarar da a gare ta take cewa lamma tuwfiya sa'ad ibn abi waqqas lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzan Allah sun yi aike akan an yamurru bi janazatihi fil masjid bi mana a zo da gawar shi cikin masallaci fayusallina alaihi su yi sallah a gare shi mana kenan su ma su yi bankwana da shi kuma su mashi addu'a sannan kuma sallar da za a yi su ma a yi da su wannan umarni ne abinda matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bada su kuma sahabbai fa fa'alu suka aikata haka da haka fa wuqifa bihi sai aka tsaya da shi sa'ad ibn abi waqqas kenan ita gawar ala hujrihinna a cikin gidaddajin su yana ko kace a cikin gidajen su matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yusallina alaihi suka yi sallah a gare shi malice ukhrija bihi min babil janaizi allazi kana ila almaqa'id yanzu daga nan farfajiyar dakunan matan manzalla sallallahu alaihi wasallama sai aka doki sa'ad ibn abi waqqas sai aka aka huta da shi minal min babil janaiz imana daga kohor da ake huta da gawa kenan abu ne sananne ma allazi kana ila almaqa'id wanda wannan kohar ita ce kohar da take daidai al-maqa'id al-maqa'id shine mazauna imana sunan waje ne mazauna an ce wasu wurare wasu wuri ne wanda wajen masallaci haka ko kuma gehen masallaci wanda akwai dakakin na Usman ibn Affan wasu kuma suka ce a wani wuri ne inda ake zama kusa da masallaci ne an rike shi wuri ne wanda ake zama ana alwalla sannan kuma ana dan tattauna wasu lokuta to wannan waje ke naka huta da wannan gawar daga wannan wannan wajen fa balaghahunna anna nasa abu zalika fa balaghahunna sai labari ya cimma ya samu matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa annan nasa cewa mutane abu zalika sun aibanta hakakin da matan manzan Allah suka yi da suka ce a zo da shi aka shigo da shi masallaci ko kuma a ce kewayen tun da kewayen kusan masallacin da daga waje guda ne don manzalla daga ɗakin aisha mana shigo a cikin masallaci sai mutane suka aibanta haka suka ce bai kamata ba matan manzalla su yi haka wa qalu mutane suke cewa hadhihi bid'a suka ce wannan abun bid'a ce suka yi imana kirkirar abu ne suka yi ma kanat aljana'izu yudkhalu biha ila almasjid me yasa za a ɗauki gawa a sa ta cikin masallaci fa balaga zalika aisha labarin yana tahiya har yaje kunnan aisha ummul mu'minin radiyallahu anha fa qalat sai take cewa ma asra'an nasa ila an ya'ishu ma la ilma lahum bihi tace kai ma asra'an nasa me ya kai mutane gaugawan ila an ya aishu a kan sirayu ko su yi magana ko su aibanta ma la ilma lahum bihi abinda ba su da ilimi a kai a wata riwaya ta imam muslim take cewa ma asra'an nasa ila an ya aibu ma la ilma lahum bihi me ya kai mutane gaugawan mantuwa da aibanta abinda ba su da ilimi a kan shi baka sani ba baka san hawa baka san sabka ba sai ka ce ba haka nan bane ba kenan a matan mazalla sun nemi an kawo sa'ad ibnu abi waqqas cikin masallaci yanzu wannan abun sai zaman to a matsayin abun aibantawa a wajen mutane labari da iske Aisha sai take cewa kai mutane akwai saukin mantuwa a wajen su kenan tana ga abin nan da suka yi ba bid'a bace ba bal inna ma sunna ce sai Aisha take cewa abu alaina sun aibanta a gare mu an yumarra bi janazatin fil masjid akan wai a zo da gawa a wuce da ita cikin masallaci ko kuma aji ta cikin masallaci ya ce ila fil masjid ta ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala suhail ibn bayda'a wa akhihi illa fi jawfil masjid kaga hujjanta ta ce ina muku rantsuwa da Allah manzalla sallallahu alaihi wasallama bai yi salla ba ga suhailu dan baida'u da shi da ɗan uwan shi gaba ɗaya mazalla bai musu sallar gawa ba illa fi jaufil masjid face a cikin masallaci ba magana ɗauko ta a wuce ba a isa zuwa ga gidajen mata manzalla a ca ta yi manzalla ya ma waɗannan mutanen guda biyu sallar a cikin masallaci kenan kaga abin da suka yi ba bid'a bace ba wani abu ne wanda ya iya da dalili ko manzalla suka ga yayi to wannan shine kenan wannan hadisi yana mana nuni akan halaccin yin sallar gawa a cikin masallaci malaci akhrajahu muslimun min tariqaini anha wa ashabu sunan wa ghairihim wa qad kharrajtuhu shi mal albani yake cewa na kharraja wannan hadisin nayi bayani akan hanyoyin da yazo fi ahkamil masajid a cikin littafin shi ahkamul masajid yace min kitabi daga cikin littafina athamarul mustatab ya ce wa ziyadatu li muslimin illa al'ula fahiyya lil haƙi kenan dai al'aiti hal babu matsala za a iya yin sallar gawa a cikin masallaci idan ta kama ba matsala matsala ta 72 male ce lakin al'afdala as-salatu alaiha kharijal masjidi ya ce amma wa abin da ya yi yi ma sallar gawa kharijal masjid a wajen masallaci ya ce fi makanin mu'addin lissalati alal jana'izi a kan wani waje al-mu'add wanda aka tanada shi aka yi guzurin shi dama don a rika yin a yi sallan gawa a wajen wannan shehi to amma me yasa malam ya kawo wacce matsalar ta fari dan ya nuna maka in ma kaga an yi haka in to halak ne mana ya halatta ai kenan ba kayan ta da jijiyan wuya bane ba amma abin da yahi a yi sallah ga gawa a wajen masallaci shi yahi a wurin da aka tanada don yin sallah ga gawa ya ce kama kanal amuru kamar yadda al'amarin ya kasance ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzalla haka ake yi akwai wuri keɓancacce wanda ake yin sallah ga gawa sanannen waje ne kawai amma kuma an samu wata ran ya masu hail ibn baiza ko sallah a cikin masallaci kenan ana yi in katari in ya kama ana yi a cikin masallaci eh amma ba wani abu ne ba na ka'ida kenan abin da ya kamata shine a samu wuri keɓantacce na sallah ga gawa a wajen masallaci sai maliki cewa huwal ghalibu kuma wannan shine abin da yahi yawa a cikin rayuwar manzo Allah yana ma sallah gawa sallah a wajen masallaci yace wa huwal ghalibu ala hadihi fiha wannan shine mafi yawa abin da yake faruwa akan shirye suwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallah ga gawa yana yin shi a wajen masallaci maliki wa fi zalika ahadisu ya ce a kan wannan maganar da na yi akwai hadisai tunda duk abin da za ka haɗu da suna addini dole zamanto akwai mi akwai dalili tunda ba kai bane za ka rika cewa ya kamata ai kaza bai kamata ai kaza ba yace al-awwal hadisi na farko ali ibn umar radiyallahu anhu anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalili na farko da yake nuni akan cewa yin sallah gaggawa a wajen masallaci shi yahi hadisi abdullahi dan umar yake cewa lalle yahudawa sun zo ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah sun zo bi rajulin minhum da wani mutum a cikin su wa mra'atin da wata mata zanaya sun yi zina kenan da namijin da matar dukansu yahuda ne kuma to a shari'ar a musulunci idan aka kama namijin da ya taɓa yin aure ko mace da ta taɓa yin aure aka kama su da hali na zina za a musu rajamu ne a shaihu wa shaiha iza zanaya farjumuhum albatta nakala min Allah da namiji da mace wanda suka taɓa yin aure in aka kama su da halin zina a shari'ar musulunci jehe su za a yi har su mutu wanda ta ce dokar Allah wanda irin waɗannan dokoki suke maka nuni a kan zina ba ƙaramin matsala mace ba tashin hankali ne mai girma amma yin shi da sauƙaƙe hanyoyin shi a yau ana ga wani abu ne na wayewa ana ga mutu wannan wayis ne wacce wayis ce bata da matsala albariki ce ta waye ko kuma namijin shi ma ya waye Allah kiyaye to waɗannan mutanen guda biyu sun yi zina addinin musulunci abin da ya tanadi kuma shine za a jihe su to waɗannan mutanen fa'amara sai manzo Allah yayi umarni bihi ma game da waɗannan wannan namijin da macen faruji ma bi alif al-islain sai aka jihe su gaba ɗaya da namiji da macen qariban min mawdi'il janaiz inda al-masjid kusa da inda ake ajje maudu'il jana'iz wurin da ake ajje gawa kenan abin wurin wurin ma sananne ne min maudu'il jana'iz inda masjid a inda ake ajje gawa kusan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nan mahallu shahid min maudu'il jana'iz inda masjid kenan wuri ne sananne inda ake ajje gawa ba cikin masallacin bane ba kenan nake kawo ajje ta manzo Allah kuma sai mata sallah to dokokin ɗan adam a yau suna ga akan namiji ko mace iya da yanci wani zai hutu ma a ƙararar rika hudu zai aikata fasikancin kuma ya nuna cewa yana yi har wani ahira zai rika hudu wannan iya daga cikin mafi hatsarin halin da ɗan adam zai sa kan shi a ciki la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawalin azaba ga mutumin da zai je ya aikata wani abin da ba daidai ba Allah ya suturce shi ba Allah bai sa kowa gan shi ba amma kuma ya zo fada rika ce a wacce kai a mun kare da ita a wani ai kaza kaza kaza wannan haramun ne laihin shi ya yi laihin ma abin da aka aikata na zina kenan kana nuna kai abin da Allah ya ce haram ne kuma ka aikata kuma kana alfahari da aikatawa Allah kare mu kare zuriyar mu gaba daya akhrajahu al-bukhari wa tarjama lahu walil hadith ar-rabi'i al-ati maliki cewa babu salati ala al-janazati bil musalla wal masjid kaga malamai habbabi suke kullawa babi dake magana akan salla sallan gawa bil musalla a inda ake salla ta idi ko kuma wurin yin salla sananne wanda in sallar fari in misali sallar roƙon ruwa sallar kusufi sallar idi misali inda ake zuwa a yi to ita ma gawa ana kai ta irin wannan wuraren ajiye ta saboda a mata sallah kenan kaga wuri ne ke bancacce ba cikin masallaci ba sannan kuma wal masjid da ma cikin masallacin amma abin da yi mata sallah a wajen masallaci malaci athani hadisi na biyu wanda yake karfafar maganar cewa za a ma gawa sallah ne a wajen masallaci game da wurin da aka tanada shi don yin wannan abu jabir allah ƙari da gare shi ke cewa mata rajulun minna wani mutum ya mutu a cikinmu faghassalnahu sai muka wanke shi sai ce wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka ajje ma manzan allah shi haisu tuda'ul janaiz inda ake ajje janaiza inda ake ajje gawa yace inda maqami ibrahim daidai maqam ibrahim yace summa azanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma wuri ne sananne sannan muka kirayo sai mu kirayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bis salati alaihi game da yima wannan mutumin sallah kenan suka shirya gawar suka ajje ta suka kira manzo Allah faja'a ma'ana sai manzo Allah ya zo tare da mu fa salla alaihi manzo Allah yama wannan gawar sallah kaga nan ma yace muka gyara gawan sai muka ajje ta haisu tuda'ul janaiz kenan ba cikin masallaci ba wanda duka yana maka nuni kenan wajen masallaci shi yahi أخرجه الحاكم وغيره وتقدم بتمامه في المسألة السابعة عشر الحديث الثالث من الفقرة من فقرة الزاي في الصفحة السادسة عشر وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ليتيازو أتكين ونن بابي دكي مغانا أكن ونن شوى دور غاوة إند يك إند أيك أجي أكتانا دان يما غاوة صلى يتي وقد مدى حديثه في المسألة التاسعة والخمسين من من الحديث الرابع yake cewa min as-sadis fi safhati at-tasi'a wa 80 sai hadisi na uku mali yace an Muhammad ibn Abdullah ibn Jahash dalili na uku da yake nuni akan yi wa gawa sallah a wajen masallaci shi yahi hadisin Muhammad dan Abdullah dan Jahash yake cewa kunna julusan bi fina'il masjid mun kasance muna zaune a farfajiyar masallaci a farfajiyar masallaci kenan a wajen masallaci haisu tuda'ul jana'iz a inda ake ajiye gawa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina zahranaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana zaune a tsakaninmu kenan su suna zaune a wajen masallaci ko manzo Allah ma yana cikin su a zaune saboda manzo Allah yana zauna cikin sahabban shi ne in aka zo wanda ma bai san shi ba sai ya tambaya zai gane wane ne shugaban a ciki mutum ne mutawadi'i manzala yana da kankantar da kai bai da dagin kai shi yasa ba a son mutum mai imani zaman tuya da girman kai manzala yake cewa man tawadu alillahi rafa'ahullah duk mutumin da ya kankantar da kanka ka kaskantar da kan kai ba kowa bane cikin jama'a kai dan Allah to Allah sai ya dauka al'amarinka sannan kuma Allah yake cewa a cikin hadisul qudusi girman kai Allah yake cewa rida'i mayahina ne duk wanda ya muni jayayya akan shi Allah ce sai na kada shi sai na kashi kasa to da kamar zalla iya da wannan ɗabi'a yana zaune a tsakanin sahabbai in ka zo baka iya gane wani ne shi ya ce farafa a rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu ila sama sai mazalla ya ɗaga kan shi zuwa sama yana sai ya ambaci sauran hadisin yanzu a nan yake cewa mahallu shahid suna zaune bi fina'il masjid haisu tuda'ul jana'iz muna zaune a farfajiyar masallaci inda ake ajjigawa kenan ba cikin masallacin ba kenan shi ma na maka nuni akan kenan ana sallar ne a wajen a wajen masallaci akhrajahu hakim yake ce akhrajahu ahmad wal hakim wa qala sahihul isnadi wa wafaqahu adh-dhahabi fi talkhisihi wa aqarrahu al-munziri fi targhibihi wa fihi abu kathir mawla muhammad ibn jahash awradahu ibn abi hatim wa lam yadhkur fihi jarhan wa la ta'dilan وكذلك قال الهيثمي في في المجمع مستور يكتا واورده ابن حبان في الثقات ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في التقريب ثقة وذكر في التهذيب أنه رأى أنه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لا سيما في الشواهد سي حديث نهر حديث أبو هريرة الله قادر رأى يكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه مظل يا بادا شيلان يا كون sanarwan mutuwan najashi a ran da najashi ya mutu da mazalla ya bada wannan sanarwa kharaja ila musalla sai mazalla ya huta zuwa musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an sai mazalla yayi sahu da sahabbai kamar da makaranta a baya sai yayi kabbara guda hudu kenan suka ma najashi sallar gawa duk da cewa najashi shi a lokaci yana wata ƙasa yana ƙasa habasha to amma inda a ce a yin sallah a cikin masallaci shi yahi me ya kamata manzo Allah yi kenan ba sai sun hilin hilin wannan ba to zuwa wannan hilin yake nuna kenan yin sallah a can shi yahi ka duba da malamai suke hudu hukunci kuma suka hudu sai ga abun lalle kawai haka nan ne babu wani tantama ba wani ja يتي أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم ذكرها ما يتي يا جبات أنبت ون حديثي يتي وقد تقدم تقدم ذكرها مجموعة في سياق في سياق واحد مع زيادات أخرى في أحاديث جماعة آخرين من الصحابة وقد بينت ذلك في المسألة التاسعة والخمسين إيش الحديث السابع في الصفحة السا- التاسعة والسبعين إلى الصفحة التسعين وأنا دوغو حديث نما كرنت أبايا سيتي والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى شي wannan hadisin mal albani yake cewa imam al-bukhari a cikin littafin shi al-jami'u sahih yayi nuni akan cewa as-salatu fil musalla yin sallah a gagawa a cikin ahilin ina ahilin da aka saba ana sallah na idi ko makamancin wannan yace kama sabaqa dhikruhu fil hadith al-awwal kamar da ya gabata a baya qultu to yanzu malam nan zai shiga magana akan bayani da yi akan wannan hadisi sannan kuma da wasu daga cikin malamai da yi mamakin rashin kawo wannan babin na cewa su bayyana cewa sallah ga gawa a wajen masallaci shi yayi duk da cewa yanzu mun karanta hadisi nawa guda hudu ko guda hudu da duka suna nuna aka kuma akwai wasu a gaba to na albani ke cewa wa min al-ghara'ibi yace iya daga cikin abun mamaki mawqifu al-hafiz al-baihaqi a matsayar da alhafiz albayhaƙi ya ɗoka abin da ya tsaya a kan shi min hazihi sunna game da wannan sunna wace sunna ya ce a'ani as-salata alal janazati fil musalla yin sallah ga gawa a musalla kenan a inda aka tanada ga yin sallah a gare ta ya ce mawkifin da shi alhafizul bayhaƙi ya ɗoka shi ne fa'innahu lam yaqid laha fi kitabihil kabir as-sunan al-kubra baban khasan bimana imam al-bahaqi bai kulla mishi ba babi keɓancacce a cikin littafin shi a sunan al-kubra mali yace ma akasaratil ahadith al-warida tare da cewa ga hadisai da yawa sun zo sun yi magana akan haka amma bahaqi a cikin littafin shi as-sunan al-kubra bai yi magana ba akan yin sallah gagawa a wajen masallaci kwata kwata shi da maliki mamaki yace mil gharaib ya cikin abun mamaki yace kama yake ta fihi kama ra'aita afuwar kamar aitu ya ce ma annahu da baban ya ce tare da cewa kuma shi bai haƙin nan ya ƙulla wani babi wanda babin nan ɗaya ɗayan babi wanda yake magana akan sallah akan gawa a cikin masallaci ya kawo sallah akan ta a cikin masallaci amma bai kaba yin sallah ga gawa a wajen masallaci shi mamakin da imamul albani yake yi me yasa imamul bai haƙi ya kulla babi mai zaman kanshi na yin sallar gawa a cikin masallaci amma bai kulla babi ba akan yin sallar gawa a wajen masallaci me yasa malam yi wannan mamakin yake cewa ma annahu laysa fihi illa hadisu aisha tare da cewa maganar sallar gawa a cikin masallaci babu hadisi ko daya in banda hadisin aisha da makaranta yanzu wannan hadisin shi kadai yazo a wajen to amma yanzu sallah kuma a wajen tafa yanzu kadai mun karanta hadisi nawa hudu kuma ga wasu suna zawa a gaba ya ce sun majara ala sunanihi sannan sai ya gudanu a kan abin da shi mawukifin alhafizul bai haƙi bimana abin da ta yi a kai wasu daga cikin magaba wanda suka biyo bayan su ma ba da shafi'iyya wasu daga cikin mabiya mazhaba na shafi'iyya suka ta yi a kan su ma wasu ambaci ba sallar gawa a wajen masallaci ya ce fi muktasaratihim a cikin takaitattun littattafai da suka wallafa ya ce fa'agfalu as-salata alaiha fil musalla sai suka rafkana game da ambato sallar gawa a musalla ya ce kan nawawiyi rahimahullahu ta'ala kamar imamun nawawi da ya zo a cikin littayin shi min hajju ɗalibin sha bai magana akan ba ya ce faƙala ya ce wata juzu salatu alaihi fil masjidi ya ce ya halatta a yi sallan gawa a cikin masallaci amma kuma bai kawo wancan ba ya ce walau annahu adafa ila zalika nahwa nahwa qawlihi inda ya ƙara akan maganar shi ya ce kuma wata sunnu salata alaiha fil musalla kuma ya halatta ya sunna ce a ɗauki gawa a kai ta wurin da aka keɓance don ajiye ta a mata sallah keɓancaccen waje mala ce la asaba da ya dace sai dai bai ƙara ba to wannan malamai da tsakanin suke suke harawa junansu wa qad akkasa zalika al-bajuri fi hashiyatihi ala ala ibn al-qasim fa qala yake cha wa yusannu sunna ce an takuna salat alaihi bil bi masjidin mana amma mutun salla amma gawa salla a cikin masallaci sunna ce yace summa lam yadhkuri salata alaiha amma bai ambaci yin salla ga gawan ba fil musalla shi ma a musalla shi bai kawo shi ba kenan imamul bayhaqi yanda ya tayi akai da yawa daga cikin malamai kamar imamun nawawi shi ma ta akan haka sannan kuma ga wannan malai ambata shi ma anan ya ta akan haka nan yake cewa wal haqqu magana fa ta gaskiya ma zakarna min as-sunniyati ma'al qawli bi jawazi salati yake cewa magana ta gaskiya abinda muka ambata tare da cewa sunna ce maganar da muka yi akan halaccin yin sallah ga gawa fil masjidi a cikin masallaci mun ambata haka yace li hadisi Aisha saboda hadisin Aisha radiyallahu anha yace wa hamalahu yake cewa hamluhu ala annahu kana li amrin aridin yace ba'id yace wa hamluhu ala annahu kana li amrin arid sannan dokan wannan hadisin na Aisha akan cewa ai an ɗoki an yi sallah ga gawa a cikin masallaci cewa wai wannan abin annahu kana li amrin arid ai saboda wani abin da ya bujuro ne aka yi sallah ga gawan nan mali ce fahimtar haka ba'idun imana fahimta ce ta nesa babu wani dalili da yake nuna haka kenan ana sallah akan ga gawa a cikin masallaci sannan kuma amma yin sallah a wajen masallacin shi yahi saboda rayuwar manzo Allah ta gudanu a haka nan amma jehi jehi aka samu an yi sallah ga gawa a cikin masallaci wannan babu wallahi akai to malike cewa li hadisi Aisha wa hamlihi ala annahu kana li amrin arid yace ba'id kenan ba wani ba ba fahimta bace ta kusa kenan ana iya sallah akan a cikin masallaci ko da misali wani abun bai bujuro ba ana iya yi amma dai abinda manzo Allah yi shine a wajen masallaci yace li annahu law kana kadhalika inda ya zamanto abinda suka ambata kamar haka nan ne yace ta lama khafa da abun bai koyu ba ala sayyidati ga jagora ko kace shugaba ko kace mai girma Aisha radiyallahu anha yace wa man ma'aha da suke tare tare da suke tare da ita min ummahatil mu'minin daga cikin matattakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su sun saba gani ana yi kuma da aka yi inkari Aisha tace kai ya kai mutane saukin mantuwa duka ma yaushe ne manzo Allah ya ma wani da wani sallah a cikin masallacin nan kuma za ku manta sannan yake cewa wala ma talabna idkhal al janazati sannan kuma inda ba a yi da ba su nema ce a sa gawan ba su yi sallah a gare ta ilal masjid a cikin masallaci dole uzurin ba tare da wani uzuri ba tunda su ba wani uzuri kawai ta suka a sayo ta su mata sallah su mushi adda yace bi dole uzurin ba wani uzuri yace wa hadha bayyinun insha Allah ta'ala mali yace wannan abu ne wanda yake a bayyane karara in Allah ya so hadisi na biyar wanda yake nuni akan yin sallah a wajen masallaci ga gawa shi yahi man salla manzo Allah yake cewa man salla ala janazatin duk mutumin da yayi sallah ga gawa fil masjidi a cikin masallaci yace falaysa lahu shay'un babu komai a tare da shi kenan zaka iya a waje kamar da za a iya kuma afwan a cikin masallaci kenan ana iya kenan shi yasa malam ya yi tamhidi ga wannan maganganun ka hanya kawo dalili na biyar kenan kuma wannan hadisi nuna cewa wanda ya a cikin masallaci kenan ya nuna a ina ka saba ake yi a wajen masallaci aka ce kai wanda ya maye a ciki babu komai a kan shi kenan inda a ce wani abu ne wanda ba a saba yi a waje ba kaga da maganan cewa wanda ya a ciki ba yanzu ba kenan daga cewa duk wanda ya a cikin masallacin babu komai a kan shi ya yi nuni akan cewa kenan an saba a waje ake yi har mutane suke ganin cewa kamar abu suna kyaman abin ko sai ka ce kai wanda ma a waje wanda a cikin masallacin bai komai ba kuma boyuwan abun ya tabbata akan inkarin da wasu sahabbai suka yi ga matan manzala lokacin da aka sayo shi wanda wanda ya rasu kaga inda wani abu ne wanda misali an saba ana yawan yin shi a cikin masallaci da su ma sun gani amma su da ke matan manzala suna kusa da abun tabbas kenan su suna ga ana yi da haka Aisha take bayani akan cewa ta gani manzala ya salla ga wani hatta ya rantsuwa akai mas'ala ta saba'in da uku ko da biyu da biyu go? maliya ce wala ya juzu salatu alaiha bainal qubur baya halatta ayi sallah ga gawa tsakanin kabarruka kawai dauke ta misali akai ta daidai kabarruka aji a ce za a sallah akan ta ko kuma kuna ga wani dan ajin tabarkalla ne ya rasu sai a dauki gawan sai akai gindin kabarin shi aji a ce anan za a wata sallah wani iya daga cikin abubuwan da a yau ba wani mutane kansu gadi za su saboda abubuwan da mutane suke kawai kowa abin da ga dama ne ke wallahi yanzu kowane an yace to ai ai a mai sallah a waje kaza shi kawai doka za ta yi ana ma ana ma kaburruka abubuwa da yawa ni da ido na ga kabari an sa mai sange sange wallahi da ido na ba wani kuke wannan labari ba san ge wallahi an kulla kotan shi guda hudu akan kabarin sai ka sa fahimta shi kamar mi da mi zaka iya fasarta abu ko da shi aka yi saboda ka'awa gizo ce
ko wani wanda shi banki aka samu shi ba a kashe
ƙwarai kwa kawai ai munan da ɗan dama dama irin ƙasashen misir irin sudan ɗin na an kaje ɓangaren 'yan bid'an na malar irin sufayen nan subhanallah abun ba kyau wallahi mutane abun ya zama kamar hannun jari da ƙasashe mutane suke ɗaukan jirage suna zuwa ziyara to baya halatta yin to su ko irin waɗannan abubuwan mafi yawa kawai gama gari ne suke ce ai kaza kawai da an ce ai kawai shi kenan sai ai ba tsaya tantance a wannan abin ya kamata ko bai kamata ba addini ya yarda ko bai ra'a ba ruwansu la sai ma misali ana ga wani mutum wanda iya da yauni a cikin musulunci misali wani malami ne ana gani shi kuma ko san rai da kwaɗan duniya ko kuma jahilci mu hoyon za tsarin da muke ta in aka samu mai bauta ma riƙaƙƙe sai zama malami yanzu in ka nace da wani abu kawai sai ka zama malami tun ana taya promotion in ka sun san kai waye sun san ko bihi baka sani ba amma kana shan nadi kana sa manyan riguna kana kana halarta wajen tarurruka a yau da gobe a yau da gobe ana taya har a zo wata promotion da musamman waye kai shikenan ka zama malam to daga ran da ka hawo wannan kujera kuma subhanallahi wallahi sai kamar da ake cewa me wannan buri da ashana kawai ɓanna za a yi ta yi wallah wani abin da ka kalle shi na kamar hankali saboda in ka fasarta abin babu alamun tsoron Allah a cikin yawa ba alamun tsoron Allah ba alamun asaratan min ilmi babu ba wani alamun ilimi akan abin kawai daga mutum ya giga yana sa kaya masu kyau yana shan naɗi mai kyau shi ke nan ya naɗa kan shi to kaga dole a yi ɓanna to shi ba abin da yake warware irin waɗannan abubuwa in ba karatu ba tsauna ku yi karatu a nitse ku san mi Allah yake so ku bauta mashi da shi kar ku je ku buga gehe la yajuzu salatu alaiha bainal qubur tsakanin kaburruka ba ai to yanzu har akwai wanda ake har kasan akwai wanda ake binne a cikin masallaci haka kawai sai wane mutu kawai a mai wuri a cikin masallaci in kun kare sallah sai ku shiga ziyara shi kuma zalla akwai akwai bayanai da da akwai shi yanzu albani akwai littafin da ya rubuta akan wannan matsalar da Allah mun kare wannan misali misali misali littafin Allah kiyaye to duka sarrai ne sarrai ne kuma matsalar wannan abun inda ma a ce wani bid'a ne haka wani wanda mai dan da dan dama dama to matsalar shirka ce kuma shirka ma babba tun da ɓigewa za ku yi in ka ƙare wakin ka zauna inda kake kai adda a tashi za ka yi sai ka tecin za ka yi addan saboda kana sa a ranka cewa nan ne za a mashi addanka ko kuma ma ka kira ma wanda ke cikin gabarin abubuwa ne wanda ƙur'ani ya yi maganar su ba wani samun abubuwa ne ba asalin bauta ma wani Allah a ban ƙasa ya samo sila daga salihan bayi a ce wani mutumin kirki ne ya mutu bari mu girmama shi mu girmama kabarin shi a rika waye to daga nan shi din sai rika jan ku a hankali kuna ta kuna ta har sai kun kai inda zukatan ku sun sakankance kai wannan da yake cikin kabarin shi yake taimaka muku daga lokacin kuma musulunci jumlatan wa tafsila وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا shine asalin shirka da aka yi a ban ƙasa aka ce wadda suwa'a ya gusa kar ku bar su mutanen kirki ne mutanen arziki ne su ne salihan bayi tun ana ta yi haka ana ta yi ana hashe ɗan ya zo ya raya mai jikokin cewa ai uwayenku da kakanninku ha neman kusancin waɗanda suke an ba kusance su ba Allah baya kallon ku shi kenan can da Allah cikin sautin najim yake cewa a fara'aitumul lata wal uzza lata sunan mutumin kirki ne uzza shi ma sunan mutumin kirki ne shi ma manata sunan mutumin kirki ne shi lata suka ce yalittu sawiqa lil hujjaj yana dama gumba yana raba ma masu zuwa aikin hajji aikin alheri yake da ya mutu aka ga aka kai mutum irin wannan mai girma kamar haka ai bai kamata a kyale shi ba shikenan aka yi kabari aka yi wane ne aka samma mashi aka zo aka aka aka bige ake mota manzalla ya zo ya ta dauki baradi da su akan wannan matsalar to kuma shine a yau hallau da sunan musulunci hallau sai mutum ya shigo da wannan abu ya nuna cewa shi shi mai girma ne kai duk mutumin da ya san Allah babu bukatan ka nuna mutane kai mai girma ne kai girman ka kana neman shi a wajen Allah ne shi dan adam da ya san girman ka me zai yi amfana maka yanzu a ce misali mutanen garin da magaram gaba daya kai kake magana ɗaya su ji kuma jin da za su yi na sun yarda ne ba ma tilasta su za ka yi ba a matsayin ka na hukuma yau in ka mutu ba wanda zai iya tsinana maka komi babu su haɗu su ce za su yi wani abin da za su taimake ka ba su isa ba su haɗu su hana ka mutuwa ba su isa ba suna ji suna gani daidai su haɗu su je su sa ka cikin ramin na su barka ba wanda za a binne shi tare da kai kai kaɗai za ka iya ma kanka kanka da kanka ta mutu ya kai irin wannan halin kuma da sai a riƙa nuna cewa a ya kamata mutane su gane girman wani uwaisul karni ya samu shaida daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce akwai wani mutum manzala sai da ambaci sunan shi ya ambaci sunan baban shi ya ambaci halin rayuwan shi ya ambaci mahaifiyar uwais ya ambaci garin da uwais zai zo daga nan manzala ya ce duk mutumin da ya kicibis da wannan mutumin ya nema ya mushi addu'a ya roƙa mushi Allah iya da addu'a amsassa wa bar labarin shi manzan labarin labarin shi sallallahu alaihi wasallam amma uwaisul karni da ya ankara cewa mutane sun gane wane ne shi barin yankin da yake rayuwa gaba ɗaya ya tafi wani waje har a yau iya daga cikin abin da malaman tarihi suke cewa cewa ga inda ya mutu hashashe ne mutanen da suka san shi ya bar su ya shiga harkar shi wanda yake maka nuni akan alaƙa shi tsakanin shi Allah alaƙa ce mai kyau wannan shi ne ake so amma mutane da ƙarhi da yaji mutum ya ruka nuna su cewa dole a yarda shi na Allah ne ko kuma dole a yarda shi mai girma ne dole a yarda dole a mushi hidima dole a bibiye shi da shi da jikokin shi ko da ɗiyan shi su daban suke a cikin mutane wannan kuskure ne a cikin musulunci kuskure ne a cikin musulunci manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa diyar shi Fatima yace ya Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ma ambaci cewa Rasulullahi ba ya ke Fatima yace diyar Muhammad ya tsaya daga nan bai ce manzo Allah ba ma yace salini min mali ma shi ki tambaye ni abin da ce ga dama a cikin dukiyata idan akwai in baki yace amma magana ta wajen Allah la ne anki min Allah shay'a bana iya amfana miki komai a wajen Allah ki fanshi kanki daga wuta ta hanyar aikata aikin kirki ita ce sayyida tunisa alam wannan takinta ne ita ce jagorar matan duniya gaba daya amma wanzan laga abin da ke ce mata haka kawai sai ka zo wani mutum ɗan kama iska sai mai kafa ya ce a ai su irinsu daban ne irinku daban kamar yaya ɗan da ya huto daga tsotson annabin allah allah ce ɗan wuta ne kai ka annabin allah ne wace zuriya ce gare ka wanda kake ga cewa kai daban ne babu kuma waɗannan abubuwa ba ma wani hadisi ne da bana tana mutum ya ce a'a bai yarda ba a aya ce a cikin a cikin alqur'ani wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut matan annabi ne amma ƙarshe Allah ya ce 'yan wuta ne kana ta tahta abdaini min ibadina salihin Allah ya tabbatar da nagartan mazajensu su kuma Allah ya tabbatar da su ko matan Allah ya ce 'yan wuta ne lam yughniya anhu wa min Allah shay'a kasancewar matansu maza afwan mazajensu annabawa ne ba zai tsina na musu komi a wajen Allah ba Allah ce wa qila dukhulan nar ma'a dakhil zamu ce ku shiga wuta tare da masu shiga kai yanzu ana magana annabin Allah ana magana matar annabin Allah da mala'ika jibril yake zuwa kai mishi wahayi kai ka zo ka rika wani hirar malamta mutun ya ma kanshi abinda addini ya ce ka tsira karka karka bata ma kanka lokaci kana kana hawa mun tabbatar da abin da baya tabbata ne kana hawa mun hadin abin da baya yiwa a hade shi kuma kai ma da kake hadi kai da kanka ka san yaudarar kanka ne kake yaudarar kanka ne kake akwai wani daga cikin uwa wanda yana zaune a kasar ƙasar Amurka yayi yayi bassin wani video wata yarinya wata wata mace daga cikin waɗiyan babban babban malami a Najeriya wani lokaci ta ce an yi wani mauludi na ƙasa ta tahi a wannan a Kaduna da ta kira wasu muridai ta ce musu ta shigo suna ina wajen kamar ƙarfe uku na dare bidiyon yana saman saman facebook saman wani ana ce mushi za ga m baba islam za ka samu bidiyo ita 'yar cikin gida ne wa shahida shahidun ne min ahaliha eh kai ba kai bane za ka hudu mata gani ake a su su ne 'yan abu masu abin ne tana bayani mai kaushi akan abin nan ya yi yawa da ta kira na hari ta ce kuna ina ya ce gamu a gidan annabin kaduna wallahi annabin kaduna Allah kiyaye wallahi dai li ta'iyaha uznun wa'iya mutun yi abinda zai wanye da Allah lahiya shi duniyar da kake gani duka yuni kuma duka kariya zai komi shiru zai yanda ka san misali in an jima karfe 3 dare za ta yi hudu ta yi ka ji tsit ba wanda yake gilmawa sai ka tari zaka zo a zo a waye gari duniyar nan ka allam yaghna fiha ka allam taghna bil ams ba maganan aibanta wani bane ba ko kuma hadi ma wani magana ko kuma a yi maganganu a kan don a ɓata wani wallah ba haka ba ne ba amma addini ya wuce abin kara ba kayan wasa ba ne ba duk mutumin da ya nema ya ɓata maka addinin ka dole kai bayani kuma la'alla wani yana ga shi wannan hanya ita ce hanya mai bulle ban Allah akwai da yawan da gaske suke tsakanin su da Allah suke yi Allah shirye mu shirye da zuriyar mu Allah ya ganar da mu gaba daya wala yajuzu salatu alaiha bainal quburi baya halatta ayi sallah ga gawa tsakanin kaburruka li hadisi Anas saboda hadisin Anas dan Malik Allah kadir da gare shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha manzalla yayi hani an yusalla akan ayi sallah alal janaizi akan ayi sallar gawa bainal quburi tsakanin kaburruka أخرجه ابن أبي ابن ابن ابن الأعرابي في معجمه والطبراني في معجم في المعجم الأوسط ومن طريق الدياء المقدسي في الأحاديث المختارة سنكم كتاد أتكلم مسلم نا نا نا أنس وقال الحيثمي في في المجمع شما أنبتيش وإسناده إمام الحيثمي يكي وإسناده حسن قلت albani yake cewa na ce walahu tariqun ukhra an anas an ad-diya'i yataqawwal hadisu biha wa rawa abubakar ibn abi shayba fil musannafi wa abubakar ibn al-athram kama fi fath al-bari wala fi fath al-bari lil hafiz ibn ibn ibn rajab al-hanbali yace ke ci al-litayish al-kawakib an anas daga anas yake cewa kana yukrahu kana yukrahu ayyubna masjidun bainal bainal qubur an ki nan karhantawa a halshen sahabbai aka ce yukurahu ba irin na fiƙihu ba ne ba yuhram ne yukurahu ai bi ma'ana yuhram an haramta gaba ɗaya ba an karanta ba ko an ƙi a haramun ne an yubna masjidun abgina masallaci bainal quburi tsakanin makwantai tsakanin kabirrika a zo a gina masallaci wa rijaluhu thiqatun wanda suka rawaito hadisin nan mazajen siqat ne yardaddu ne rijalu shaykhain sune mazajen da Imam Bukhari da Imam Muslim suke hurdu hadisi daga wajen su wa yashhadu lil hadisi ma tawatara ali nabi sallallahu alaihi wasallam min an-nahy sana abin da yake ƙara karfafan wannan hadisin da ya gabata abin da yazo tawatara yazo ta hanyoyi daban-daban kama a ce gashi hadisi ɗaya ne an samu hadisi sahabi wajen 100 ko 100 sun zo da shi kenan kusan kowa ya san shi minan nahayi game da halin da manzalla yake a littikhazil quburi masajid aka a riƙi masallatai a matsayin a matsayin kaburruka a riƙe su a matsayin masallatai haramun ne haramun ne wa qad zakartu ma warada fi zalika malike cewa na ambaci irin dalilan da suka zo akan wannan abu fi awwali kitabi a harkon littahina wanda shine tahziru sajid min ittikhazil quburi masajid wallita iya da ke mutai karanta shi tahdhiru sajid min ittikhadhi alquburi masajid jan kunne ga mai sujada min ittikhadhi alquburi masajid akan ya doki kaburruka su zama to shi masallaci haramun ne malace wasu azkuru ba'daha fil mas'alati sanan wasu daga cikin hadisin zan ambata su amma a ba wannan mas'alar ba sai mas'ala ta 128 insha Allah ta'ala sannan abu na gaba malace wa yaqifu al imam ina ya kamata liman ya tsaya idan ka zo sallar gawa yaqifu al imam wara'a ra'si rajuli zai zo ya tsaya daidai kan namiji in namiji ne liman zai tsaya daidai kan shi idan namiji ne amma in mace ce kuma wa wasdal mar'ati ita ko mace za a tsaya daidai tsakiyanta yace wa fihi hadithani akan haka akwai hadisai guda biyu hadisi na hari an abi ghalibin al-khayyab qala shahidtu anas ibn malik salla ala janazati rajulin yace na halarci anas dan malik yayi salla ga wata gawa na wani mutum faqama inda ra'si sai ya tsaya daidai kanshi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yace ra'sas sarir ya tsaya a daidai harkon makara kenan inda makarar take daidai harkonta a nan ya tsaya shi kuma harkon a nan kan yake falamma rafa'a lokacin da aka ɗoke wannan gawar ta namijin nan utiya bi janazatin ra'atin min quraish sai aka zo da wata gawa ta wata mace daga cikin quraishawa kaga wannan ma yana maka nuni akan mawdu'i ne kenan kaman waje ne ake ajewa aka ma wannan sallah a ɗoke shi aka wannan aje a mishi sallah shi ma ɗoke shi ya ce auminal ansar ko kuma wata mace daga cikin mutanen garin madina faƙila lahu sai aka ce mushi kina ka ce wa anas ya aba hamza ya kai baban hamza hazihi janazatu fulana tibni fulana wannan gawar wacce ce ibnati fulan diyar wani fa salli alaiha i mata salla fa salla alaiha sai mata salla fa qama wastaha sai ya tsaya daidai tsakiyanta kenan daidai tsatsanta kenan in mace ce daidai tsakiyanta za a tsaya in kuma namiji ne daidai kanshi za a tsaya faƙama wastaha sai ya tsaya daidai tsakiyanta wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yake cewa inda ajizataiha kenan ya tsaya daidai tsatsanta zaka ce kawai kenan mazamnayyanta yake cewa alaiha na'shun akhdar a tare da ita akwai wani abin da aka dora ta wanda yake kore yace wa fina al'ala ibn ziyad al-adawi akwai al'ala ibn ziyad al-adawi falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajul wal mar'a shi wannan mutumin al'ala ibn ziyad al-adawi da yaga an samu bambanci wajen tsayuwa game da inda ya tsaya na namiji daban inda ya tsaya na mace daban fa qala sai yake cewa ya aba hamza ya kai abu hamza shine anas yace mushi haka za kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu haisu qumta ka duba ga tun lokacin sahabbai hudaransu ta ka tsantsan inda suke da kaga Anas ibn Malik ɗaya ne daga cikin yardaddu sahabi ne sahabi ne mai imani wanda ba a mushi shakkun bi mana ba a mushi tsoron cewa yaudar musulunci kenan mutum ne wanda an yarda da imanin shi amma wannan mutum yake tambaya yace wannan inda ka tsaya din nan inda ka tsaya a nan manzo Allah ya tsaya da zai masa gawa waki sallah namiji da mace ya ce wa minal mar'ati ya ce da ka zo wajen mace kuma haisu kumta inda ka tsayan nan tsakiyanta kala na'am sai abu hamza ana sai ce kware da gaske ya ce haka na ga manzan Allah ya ba hushi bai ce ni za ka ce ban iya sallah ba ko kuma ni za ka ce na yi kaza a ya ce haka na ga manzan Allah ya yi shi ke na hujja ta ƙare wannan shi ladabin musulunci ba kawai mutum ya zo ja ku ba ku ta tsayiya sai an je can kuma aqbala ba'dhum ala ba'd ne talawa muna ku ta tsine ma juna tsakanin ku da shi Allah kiyaye kaga ya tambaye shi yace mashi na'am qala yace faltafata ilaina al'ala'u sai al'ala ya juyo zuwa ga sauran mutane fa qala sai yace ihfazu ku kiyaye kaman kace ku harrace to ku rike kenan in namiji ne daidai kanshi in mace ce daidai tsakiyanta أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق له أخرجوه كلهم من طريق همام بن يحيى عن سعيد عن أبي غالب عن غير أبي داود فأخرجه من طريق عبد الوارث وهو ابن سعيد عنه وكذا أخرجه الطحاوي وفي رواية له مختصرا مالك وإسناده من الطريقين صحيح رجالهما رجال الصحيحين غير أبي غالب وهو ثقة كما في التقريب للحافظ ابن حجر في ال- إيش مالك فالعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن سمرة في فتح من فتح الباري أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشيء yace abun mamaki ga Hafiz Ibn Hajar yace yayi nuni akan cewa Imam al-Bukhari yayi ishara zuwa ga da'af hadisi amma dai shi ma bai ce komai ba shi al-Hafiz Ibn Hajar da yazo bayani a cikin Sharh Fathul Bari yace war riwayatu thaniyatu lit-Tayalisi wal Baihaqi min tariq Ahmad war riwayatu thalitha li Abi Dawud wa hiya 'inda al-madhkurin bi nahwihima bi nahwiha duna lafzi akhdara hadisin yazo ta wata hanya amma babu lafazin wa alaiha a cikin wancan lafazin da ya zo akwai a yake cewa alaiha na'shun akhdar ko to wannan riwaya kuma da ta zo ta wata hanya daban shi kuma kalimatu akhdar din ne babu ina ga insha Allah ta'ala ne ya kamata mu dakata kenan muna cikin mas'ala ta 73 ko a dalilan da malam ya kawo kenan wajen inda ake tsayawa liman ya kamata ya tsaya in namiji ne ko mace kenan mun ji hadisi na fari insha Allah ta'ala kenan zamu tashi hadisi na hadisi na biyu na'am kamar bisa masala ta yi haka za ka iya kawo mutum kai ka kiyaye daga kaji da malami ka kiyaye eh amma ba za ka iya ka hadisin ba Na'am.
kana iya yin magana bisa haka ka ce kaji malam ya ce ba ka iya baka hadisi amma kuma ka ga mutum kamar zai kuskure eh kai za ka iya kawo ka ce kaji hujjar ka kai an ba da hujja za ka iya mata haka ka ce an kawo hadisi tunda kai an ka zo saurare dama abinda za ka kiyaye shine maganar da malamin zai yi da me ya kawo hujja da ita kenan sai ka ce musu akwai hadisi wanda yake magana akan kaza ko da ba za ka iya kashi da larabcin ba ko da ba za ka iya kawo shi da larabci ba, kuma abu ne sananne a wajen malaman hadisi hadisi idan ya gagare ka kawo shi yadda manzo Allah ya faɗe shi in ka faɗe shi sai ka ce au kama qala sallallahu alaihi wasallam amma dai ma'anar abin da ka faɗi da abin da yake cikin hadisin duka ɗaya ne Mm, wannan babu lahimtin zai iya haka nan na wanda suke rubuta sunan mutum a cikin babuka sai su ce sunan su su ce wani ne ya rasu rana kaza wannan iya cikin bid'o'in da aka kirkiro a yanzu kuma a cikin littafin magana akan shi zai zo insha Allah a rubuta ayi plak a jikin kabarin mutum a rubuta wannan kabarin wane ne dan wane an aihe shi rana kaza ya mutu rana kaza kaga waɗannan abubuwan da suke ba su da wani fa'ida kuma koyi ne da waɗanda ba musulmai ba Allah shi da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam